أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الأمين وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد أمواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته za mu ci gaba da karatunmu da muka saba a karatun lugha cikin hamziyatul busiri wanda muka saba yi sati-sati a ka'ida jiya za mu yi amma wasu uzurori ba su ba mu dama mun zauna ba insha Allahu muna baiti na 240 wa bada'un fi qawlihim nadimallahu ala khalqi adama am khata'u أمها الله آية الليل ذكرا بعد سهو ليوجد الإمساء أم بدا للإله في ذبه إسحاق وقد كان الأمر فيه مضاء أو ما حرم الإله نكاح الأخت بعد التهليل فهو زناء لا تكذب أن اليهود وقد زاغوا عن الحق معشر اللؤماء قتلوا الأنبياء واتخذوا الإجل ألا إنهم هم الصفهاء وصفيهم من ساءه المن والسلوى وأرضاه الفوم والقصاء ملئت بالخبيث منهم بطون فهي نار إباقها الأمعاء لو أريدوا فيها لسبت بخير كان سبتا لديهم الأربئاء هو يوم مبارك قيل للتسريف فيه من اليهود اعتداء فبظلم منهم وكفر أدتهم طيبات في تركهن ابتلاء خدئوا بالمنافقين وهل ينفق إلا ألس فيه الشقاء واطمأنوا بقول أحزاب إخوانهم إننا لكم أولياء حالفوهم وخالفوا ولم أرى ولم أدري لماذا تخالف الخلفاء أسلموهم لأول الحشر لا ميعادهم صادق ولا الإيلاء سكن الرؤب والخراب قلوبا وبيوتا منهم نآها الجلاء وتأدوا إلى النبي هدودا كان فيهم عليهم العدواء ونحتهم ومن تعت عنه قوم فأبيد الأمار والنهاء وتعاطوا في أحمد منكر القول ونطق الأرازل الأوراء أغن ننكي ندام سيكون إن شاء الله muna baiti na 240 daidai kenan a nan ne muka tsaya a daidai baitin nan da Allah Ubangiji yake faɗa mana al-imamul busiri yake faɗa mana astaghfirullah وبدا في قولهم ندم الله وبدا في قولهم ندم الله على خلق آدم أم خطاء أما الله آية الليل ذكرا بعد سهو ليوجد الإمساء a daidai gurin da al'imam al-busiri yake kawo musu karo na tunaninsu da abin da ya shafi aƙidunsu ma'ana na tanakut tufka da warwara cikin tunaninsu da suke nuna su ba su yarda da cewa addinin manzan Allah zai iya shafe addininsu ba saboda su a tunaninsu wani addini ba zai shafe wani addini ba idan dai hadda a ce wani addini zai shafe wani addini to wannan ba shari'a ba kenan sai al'imamul busiri yana musu ilzami da aƙidansu na albada wanda ƙarƙashin wannan aƙidansu na albada ɗin shine Allah Ubangiji wato aƙidan bada a gurin Yahudawa shine wani abu ya faru wanda babu shi cikin sabikin ilimin Allah sai Allah ya farar da wannan abin to amma su sun yarda da albada amma kuma ba su yarda da annashu ba to yana daga cikin abubuwan da al-Imam al-Busiri yake kawo musu domin ya musu ilzamin irin tunaninsu da suke da shi akan aqidan bada amma duk da haka suka kisi yarda da shari'ar manzon Allah suka ƙi su yarda da shari'an annabi isa suna ganin shari'an wani ba zai shafa shari'an wani ba to shine imam al-busiri yake faɗa mana daga cikin ilzamin da yake musu an mahallahu ayatan laili zikiran ba'ada sahwin li yujidal imsa'u to da kuke cewa babu nashu to me yasa Allah ubangiji yakan kawar da dare ya zo da rana Allah bai bar rana shine tutur ko da yaushe ba bai bar dare shine tutur ko da yaushe ba amma Allahu ayatan laili zikran ko Allah Ubangiji ya shafe ayoyin dare zikiran wato da ya tuna ba da sahawin bayan ya rafkana liyuji da imsa'u domin ya samar da ya samar da maraice Allah Ubangiji ya mance ne kawai sai dare ya shigo sai kawai da ya ga dare ya shigo kawai sai ya dawo da asubahi saboda wato Allah Ubangiji yakan shafe ayoyin dare ne saboda ya samar da ayoyin rana ya shafe ayoyin rana saboda ya samar da ayoyin dare to shine nan ma yake musu wannan ilzamin Allah Ubangiji yana faɗa mana cikin suratul qasasi wa min rahmatihi ja'ala lakum al-layla wan-nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi ko huwa allazi ja'ala al-layla wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura saboda haka yace to ta yaya za ku ƙaryata cewa ba wani addini da zai shafa wani addini to ai ga wani ilzamin ma Allah Ubangiji da ya kawar da dare ya zo da rana a'a Allah Ubangiji ya rafkana ne kawai rana ya shigo sai ya dawo da dare ko menene ya faru na'am أن بدا للإله في ذبح إسحاق وقد كان الأمر فيه مضاء كوكو بدا للإله يا بينا أبنجي ني في ذبح إسحاق تكين أمر نند يي وجن ينكا النبي إسحاق وقد كان الأمر فيه مضاء أمر نن الله كما شيني أينكا شدم Allah Ubangiji ya kisanta mana a cikin Alƙur'ani abin da ya faru tsakanin annabi Ismail da annabi Ibrahim alaihi salam duk da an yi saɓani wane ne azzabihu din wasu sun ce azzabihu shine ishaqa wasu sun ce azzabihu shine isma'il amma kauli mafi rinjaye kuma mafi tabbata azzabihu shine isma'il saboda hadisin da manzon Allah ce anabnu zabihaini ni ne ƴaƴan azzabihaini wanda aka tasan mayanka su mutane guda biyu idan muka duba kuma da ga nasaban manzon Allah tana karewa ne zuwa ga annabi Isma'il to tunda kwa tana karewa ne zuwa ga annabi Isma'il Isma'il shine azzabihul awwal ishaq abdullahi kuma shine azzabihu sani to shine yake faɗa an badalil ilahi fi zabhi ishaq lokacin da annabi ibrahim yayi mafarki yana yanka ɗansa annabi isma'il sai ya ce to zai gwada ya tabbatar da wannan mafarkin umarni ne ko kuma dai ba mafarki ne na umarni ba su kuma annabawa mafarkin su umarni ne daga Allah Allah yana musu umarni ne ta hanyar wannan mafarkin yayi mafarkin rana na ɗaya ya yi mafarkin rana na biyu rana na uku ya tabbatar da wannan mafarkin umarni ne daga Allah sai ya kira ɗansa ya faɗa masa ya ce ya kai ɗana na gani a mafarki na Allah yana min umarni in yanka ka ina yanka ka sai ya ce ya kai babana ka aikata abin da ka so ya ko ka aikata abin da aka umarce ka ya abatif alma tu'mar satajiduni insha Allah min sabirin ka aikata abin da aka maka umarni da ka same ni mai haƙuri cikin abin da Allah ubangiji ya maka umarni to shine al'imam al-busiri yake kuma musu ilzami an ba dalil ilahi fi zabi ishaqa ko ya bayyana ma Allah ne cikin yanka annabi ishaqa da Allah ya ce a yi wanda Allah ya ce fadainahu bi zibhin azim mun fanshe shi da abin yanka babba rago kenan to ko ko dai ya bayyana ma Allah wato cikin wato kuskure ne a yanka annabi ishaqa sai kuma Allah ubangiji ya dawo ya ce a yanka rago ko ko ya fanshe shi da rago wannan ma dukkan ilzami ne an ba dalil ilahi ko ya bayyana ma Allah fi zabhi ishaqa cikin yanka annabi ishaqa wa qad kana al-amru fihi mada'u kuma haƙiƙa umarnin Allah shine al-mada a shudar da umarnin a tabbatar da wannan umarni din awa ma harrama al-ilahu nikaha al-ukhti ba'da at-tahlil fa huwa zana'u sannan ya sake musu ilzami da abin da ya faru tsakanin annabi wato ‘ya'yan annabi Adam salam Habil da Qabil wanda farko Allah Ubangiji ya saukar da hukunci shari'ansa wajen annabi Adamu shine ‘ya'yansa suna auren ‘yan uwansu ‘ya'yan annabi Adamu guda arba'in da ɗaya ne kuma tagwaye aka haife su duka ƙwaya ɗaya ne aka haife shi shi kaɗai ma'ana aihuwa ashirin ne ‘ya'ya arba'in akan haifi mace da namiji mace da namiji mace da namiji sai adhe da aka haifa masa guda ishirin to farkon hukunci Allah sai ba da hukunci akan idan an haifi takwaye to wato namiji ya auri tagwai dinsa wanda aka haife su tare daga baya kuma sai Allah ya canja wannan hukuncin sai ya ce to wato wanda suka fito ciki ɗaya ba za su auri juna ba sai dai a akasta haka wanda suka zo ta a gabansu sai ya auri macen na baya macen na baya sai ta auri namijin na gaba sai Allah Ubangiji ya juya hukuncin ya dawo haka to shine a nan ma imamul busiri yake musu ilzami da wannan awa ma harramal ilahu nikahal ukti ashe Allah bai haramta auren yar uwa ba mutum ya auri yan yar uwansa wanda suka fito ciki daya ba da tahlili bayan Allah ya halatta shi fa hawa zina'u yanzu wannan ya zamanto az-zina'u zina kenan idan dai har mutum zai auri yar uwan yar uwansa da suka fito ciki daya wannan ya zamo zina kenan haramun ne Allah ubangiji ya haramta to kaga wannan ma shafe wani hukunci ne da wani hukunci la tukazziba anna al-yahuda wa qad zagu anil haqqi ma'sharu al-lu'ama'u la tukazziba karka karyata cewa anna al-yahuda yahudawa wa qad zagu anil haqqi sun karkata gabarin gaskiya ma'sharun wasu jama'a ne lu'ama'u wato ababen zargi lu'ama'u jam'il la'im ma'sharun wasu jama'a ne lu'ama'u ababen zargi la tukazzib karka karyata annal yahuda wa qad zagu anil haqqi yahudawa sun karkata gabarin gaskiya ma'asharun wasu jama'a ne lu'ama'u ababan zargi jahadul mustafa wa amana bit taguti qaumun hum indahum shurafa'u jahadul mustafa sun musa manzan Allah idan aka ce jahada shine mutum ya musa abu bayan ya san abin abin da ka san shirili tabbaci sananne ne a gurinka amma ka musanta wannan abin kuma Allah Ubangiji ya faɗa mana sun san manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kafin ma a turo manzan Allah suna istiftahi da manzan Allah walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftifuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bihi fala'natullahi 'alal kafirin abu ne wanda sun san shi sarai amma lokacin da ya zo musu sai suka kafirce da shi to shine jihadul mustafa sun ƙaryata sun musanta al mustafa annabi muhammad zababban allah al mustafa yana daga cikin sunayen manzon allah wanda shi kansa manzon allah ya ambaci kansa da cewa shi mustafa ne a wannan hadisin na inna allah astafa min waladi isma'ila kinanata wastafa min kinanata al araba wastafa min al arabi quraishan wastafa min quraishin bani hashim wastafani min bani hashim to wannan mustafa din yana nuna sunan sana al-mustafa kenan to jahadul mustafa sun karyata manzan Allah wa amana bi daguti sun yi imani da dagutu qaumun hum indahum shurafa'u sun mayar da jahadul mustafa wa amana bi daguti bi daguti qaumun hum indahum shurafa'u wasu mutane wanda a gurin su shurafa'u madaukaka ne masu daraja Allah ya faɗa mana alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taguti wanda aka ce imanin da suka yi da dagutu dagutu shine gunki dodo to su kuma yahudawa abinda aka sani ba bautan gunki suke ba bautan dodo suke yi ba nasara ma ba bautan gunki suke ba bautan dodo suke ba amma dalilin su karyata manzon Allah sai suka hada kai da masu bautan gunki mushrikai kenan har ya kai ga suna iya sujuda ma gumaka shine abin da ya tabbata wato wato lokacin da manzan Allah bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hijira sallallahu alaihi wasallama to da ya yi hijira sai larabawa ƙurashawa suke faɗa wa yahudawa cewa to ai ku tsakaninku da wani akwai kusanci akwai kusanci sai suka ce ai mun fi gaskata ko akan yanda muke gaskata muhammadu a uzubillah sallallahu alaihi wasallam sai suka ambaci sunan manzan Allah suka ce suna gaskata mushrikan makka akan yadda suke gaskata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai suka ce musu to yaya za mu yi mu tabbatar da haka in dai kuna son mu tabbatar da haka sai dai ku yi sujuda ma dodannin mu abinda muke bauta musu gumaka sai suka faɗi suka yi sujuda ma dodannin su duk da dai maganganu ya zo daban-daban akan sababin nuzul na alam tara ila allazina utu nasiban min alkitabi yu'minuna bil jibti wat taghuti akwai wato abubuwa da ya zo daban-daban akan sababin nuzul to jahadul mustafa sun karyata manzan Allah sun musanta shi wa amana bi daguti qaumun hum indahum shurafa'u wasu mutane wanda su masu daraja ne a gurin su irin su Ka'ab ibn al-Ashraf su Hayy ibn Akhtab sun girmama dagutu amma sun karyata manzan Allah sun sun girmama dagutu kuma sun karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qatalul anbiya aw takazul ijla ala innahum humus sufaha'u qatalul anbiya sun karkashe annabawa wattakhazul ijla sun riki dan maraki ala innahum humus sufaha'u kai waɗannan mutane sune ainihin wawaye ya tabbata a cikin alkur'ani Allah ubangiji yake yanda yake faɗa mana yanda suka kakkashe annabawa suka kashe annabi Yahaya suka kashe annabi Zakariya suka je suna neman annabi Isa za su kashe shi suna ce mu ne muka kashe Isa Isa al-Masih mu ne muka kashe shi Allah ubangiji ya ce wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum ba su suka kashe shi ba ba su tsere shi ba ba su kashe shi ba a'a an kamanta musu dan uwansu ne shi annabi isa Allah ya ɗaga shi ne to a rana ɗaya ma akwai ruwayan da ya ce sun kashe annabawa sama da saba'in a rana ɗaya sun kashe annabawa sama da saba'in banu isra'il yahudawa to shi ne katalul anbiya'a sun kakkashe annabawa wattakhazul ijla sun riki ɗan maraƙi wanda Allah yake faɗa mana wa ushribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim qul bi sama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين to Allah ce qatalul anbiya al-imam al-busiri yace qatalul anbiya sun kashe annabawa wattakhazul ijla sun riki dan maraki suna bauta masa ala innahum lallai waɗannan mutane yahudawa hum sufaha usune tsantsan wawaye wasa fihum man sa'ahu al-mann was-salwa wa ardahu al-fum wal-qitta'u ga wani ilzamin nan da kuma wato tabbatar da su ɗin wawaye ne ya ce wasa fihun tabbas wawa ne man sa'ahu almannu was salwa wanda almannu da salwa almannu nau'i ne na wato nama na tsuntsaye mai daɗi salwa kuma nau'i ne a salwa wato almannu wani nau'i ne na abin sha mai zaƙi kaman zuma salwa kuma nau'i ne na naman tsuntsaye mai daɗi wanda Allah ya faɗa mana kissan a cikin alkur'ani ko wa iz qultum ya musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitu al-ardu min ba'li min baqliha wa qissaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa duribat alayhim adh-dhillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin min Allah to shine imam al-busir yake musu ilzamin wancan abin da alkur'ani ya tabbatar din dangane da halayensu wasa fihun ya tabbata wawa man sa'ahul mannu wasalwa wanda naman tsuntsaye da abin sha mai zaƙi yi bai ce bai yarda da wannan ba wa ardahul fum wal qisa'u yace shi abin da yake so shine tafannuwa da waken suya muli'at bil khabith minhum butunan فهي نار إباقها الأمعاء ملئت بالخبيث منهم بطونا an cika cikinsu da mummunan abu cin haramun ba wanda ya kai su cin haramun samma'una lil kazibi akaluna lisuhti kamar yadda Allah ubangiji ya ya sifanta mana su masu yawan cin haramun ne masu yawan yada ƙarya ne a can suratul baqara ma Allah ubangiji ya faɗa mana Allah ubangiji ya faɗa mana a suratul bakra Allah yana faɗa mana halayensu na cin haramun ko idan ka ba su ajiya in ka ba su ajiya za su cinye wannan ajiyan qul in kanat lakum ad-darul akhiratu inda Allahi khalitatan min dunin nasi fatamannaw al-mauta in kuntum sadiqin a wannan wazejen dai akwai ayan da Allah ubangiji yake faɗa mana halayensu na idan ka ba su amana ba za su rike wannan amanan ba to shi kuma adatan dama duk wanda ya ci haramun wuta ya ci cikinsa to shine imam al-busiri ya ce muli adbil khabisi minhum butunan Allah wato cikinsu ya cika an cika cikinsu da munanan abubuwa munanan abin da Allah bai yarda da shi ba fa haya narun cikinsu wuta ne darbuka ce ta wuta dibaqu hal am'a'u wanda abin da ya rirrife wannan wutan shine al-am'a wato kayan ciki dibaqu hal am'a'u abin da ya rufe wannan wato wannan wannan wannan kayan cikin nasu gabaɗe shine wato wuta ta ko'ina lau uridu fi hali sabtin bi khairin kana sabtan ladaihimul arbi'u lau uridu da an nufe su bi khairin da alkhairi fi hali sabtin a halin ranar asabar ɗinnan da aka haramta musu kamun kifi da farautan kifi kana sabtan ladaihim al-arbi'a'u asabar sai a mayar musu da shi ranan laraba da sai asabar ya zama ranar laraba a gurinsu to amma da ke Allah Ubangiji ya nufe su da abin da suka nufi kansu da shi na sharri da makirci sai Allah Ubangiji ya saka musu ya jarrabe su da ranar asabar ya zamanto ranar asabar Allah Ubangiji ya haramta musu farautan kifi a ciki ranar asabar shine ranar ibadansu ko ba haka ba su a gurinsa ranar asabar shine rana mafi girma amma da Allah ya nufe su da alkhairi to asabar ɗinsu zai zamo laraba ne sabila da laraba ranar ne Allah ya halicci haske amma Allah Ubangiji sai ya jarrabe su da asabar kuma ya hana musu farautan kifi a asabar suka je kuma suka farauci kifi ranar asabar din dalilin farautan kifi Allah ya mayar da su birai qiradatan khasi'in ko yanda Allah ya faɗa mana a alkur'ani Allah Ubangiji ya mayar da su birrai ya shafe siffofin su gaba ɗaya sabila da ya haranta musu shafe su birrai ma an ce sau biyu akai an shafe su a zamanin Annabi Dawud kuma an shafe su birrai a zamanin annabi Musa an shafe su birrai a zamanin annabi Musa da zamanin annabi Dawud alaihi salam to law uridu fi hali sabtin bi khairi da an nufe su da alkhairi a halin ranan asabar din nan da aka jarabce su da su to kana sabtan ladaihimul arbi'a'u asabar zai zama musu wato ranar laraba ne huwa yawmun mubarakun qila litasrifi fihi min al-yahudi i'tida'u ranan asabar rana ne mai albarka huwa yawmun mubarakun shine rana mai albarka shi rana ne mai albarka kila litasrifi fihi min al-yahud i'tida'u amma aka ce yahudawa su yi wani abu na neman arziki a ciki sun ketara iyaka rana ne mai albarka amma aka hana su tasrifi gaba ɗaya a wannan ranan aka haramta musu kamin kifi a wannan ranan aka haramta musu komai a wannan ranan sabila da mene sabila da taurin kunnan su da saba dokokin Allah da ƙetare dokokin annabawan Allah huwa yawmun mubarakun rana ne mai albarka ƙila littasrifi fihi min al-yahud i'tida'u amma aka ce yahudawa su yi tasrifi a cikin sa ƙetare iyaka ne ma'ana abin da ya shafi tasrifi na kamun kifin da Allah ubangiji ya haramta musu fa bi zulmin minhum wa kufrin adatuhum tayyibatin fi tarkihin ibtila'u fa bi zulmin minhum saboda tsananin zaluncin yahudu saboda tsananin zaluncinsu wa kufrin da kafircinsu adathum ɗayyibatun fi tarkihin naftila'u adathum ta ƙetare su wato adathum ɗayyibatun fi tarkihin naftila'u aka ƙirga wato aka ƙetarar da su ga wasu daɗaɗan abubuwa wanda cikin barinsu ya zamo jarrabawa a gare su saboda zaluncinsu abubuwa ne masu daɗi amma Allah ya hana su domin ya jarrabe su da ya hana su kuma suka kisa hannu da suka kisa hannu kuma sai ya zama musu fitinan da har duniya ta kare sun san cewa su ‘yan uwan burori ne ‘yan uwan birrai ne Allah ya shafe wasu jama'a daga cikinsu sun zama birrai khudi'u bil munafiqina wa hal yunfiqu illa ala safihi shaqa'u khudi'u an rude su bil munafiqina da munafikai a cikin su an akwai a cikin yahudawa akwai munafikai da suka je suka ce sun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma nufin su da da cewa sun yi imani da manzon Allah shine sa amintar da kansu kuma suna ɗibo maganganun abin da ya shafi manzon Allah suna kawo shi ma ƴan uwansu yahudawa amma da aka ruɗe su bil munafiqina da munafikai to kuma sai ya zamanto haɗuwan kansu da munafikan ya zama musu babban jarrabawa a wani ɓangaren kuma an jarrabe su da munafakai ma'ana mutanen madina lokacin da suka haɗa kai da mutanen makka da wasu daga cikin munafakai a madina da sunan suka warware alkawarin da yake tsakaninsu da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama to shikenan sai ya zama musu babban jarrabawa shine khudu'u bil munafiqina an ruɗe su da munafakai wa hal yunfiqu illa ala safihi shaqa'u wato shin ai babu wanda ake shayar da shi ake masa infaki da rashin rabo sai wawa rashin mutum ne da a masa infaki a ciyar da shi da abin da ya shafi rashin rabo to wannan wawa ne waduma annu bi qawli ahzabi ikhwanihim innana lakum awliya'u waduma annu sun nutsu bi qawli ahzabi ikhwanihim da fadin ahzab ma'ana abin da ya shafi ya ɗauko mana bayani ne na abin da ya shafi yahudawan zamanin manzan Allah sallallahu alaihi sallama a gazwatul ahzab yanda suka warware alkawarin da suka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka hada kai da mushrikai mushrikai suka zo sama da su dubbai wajen dubu shida eh, sannan kuma a- a- a- yahudawa suka fito su wajen dubu hudu da sauransu suka zo suka hada kai da mushrikai suka warware alkawarin da yake tsakaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka shirya yakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to shine watma annu bi qawli ahzabi ikhwanihim innana lakum awliya sun nutsu da fadin ahzab waɗannan rundunan yaƙi da suka zo da sunan da su yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mushrikai suka hada kai da su sun ce musu innana lakum awliya umudin nan majibantan al'amarin ku ne saboda ah, su mushrikan maka sun rubuto musu wasiƙa suna neman koko su ne suka tura wa mushrikan maka akan da su ba su haɗin kai su yaƙi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suka haɗa kai suka kukkulla maganganun su tsakanin su kuma suka sa hannu daga ƙarshe kuma Allah ubangiji ya kunyata su dan suna tunkarowa bayan sun taso sun haɗa rundunan su sun warware alƙawarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mushrikai sun zo annabi ya tara sahabban sa ya shawari da su yaya za mu yi gashi wanda muka yi alkawari da su sun karya alkawari ga mushrikai sun haɗa kai da su da su zo su yaƙe mu salmanul farisi ya ba da shawari ya ce a tona babban gada wanda doki ba zai iya ƙetare wannan gadan ba haka muke yi ma'ana a kewaye madina da babban gada abinda kuma ya faru kenan aka kewaye madina da babban gada suka zo su wajen dubu goma sha a, suka gagara ƙetare wannan babban rami suka yi wajen kwanaki da yawa suna cikin yunwa da damuwa da sauransu daga ƙarshe kuma Allah Ubangiji ya watsa su gaba ɗaya to wadda ma'annu bi kauli ahzabi ikhwanihim sun nutsu da faɗin ahzab yan uwansu innana lakum awliya'u cewa mu dinnan majibantan ku ne halafuhum wa khalafuhum wa lam adri limadha takhalafa al-hulafa'u halafuhum sun yi rantsuwa da su na alkawarin da su haɗa kai su yaƙi manzon Allah amma wa khalafuhum daga ƙarshe sun saba musu ma'ana mushrikai sun saba musu sun ki su tsaya su su su, su ba su haɗin kai wajen a yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda abin da Allah ya saukar musu na tsoro da barazana al-imam al-busiri yace walam adri ban san menene dalili limaza ta khalafa al-hulafa ume yasa waɗanda suka yi wannan yarjejeniyan suka yi rantsetseniya akan wannan ta'annuti suka samu sabani ba aslamuhum li awwalil hashri la mi'aduhum sadiqun wal ila'u aslamuhum sun mika su li awwalil hashri a farkon haduwa awwalul hashri shine farkon haduwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato da da, da waɗannan ahlul kitabi da suka saba alkawari ma'ana a fagen daga a fagen daga saboda manzo Allah yana zuwa Madina abin da ya fara shine ya kulla yan uwantaka da kuma nema ma kasar Madina zaman lafiya da yahudu da nasara da musulmi duka a zauna lafiya babu wanda zai bata ma wani ba wanda zai tilasta ma wani duk wanda za a yaƙi dan uwansa zai ba ma dan uwansa kariya da sauransu to amma da suka saba alƙawarin manzo Allah sallallahu alaihi sallama to abin da ya faru da su su ne aka kakkashe su aka kakkashe mazaje daga cikin su sai da aka kashe mutum wajen ɗari kaza ko sannan sauran aka kora su suka fita da kafa suka bar cikin madina suka tafi khaibar daga khaibar ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake yakansu suka bar khaibar haka dai suka ɗaiɗaice a duniya tun daga lokacin da suka saba alkawarin manzon Allah Allah ubangiji ya jefe su da irin abin da aka jefi kakanninsu da shi a baya wa duribat alaihimuz zillatu wal maskanatu wa ba'u bi gadabin min Allah ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون to aslamuhum sun mika su li awwalil hashri a farkon alhashr la mi'aduhum sadiqun alkawarin su yarjejeniyan su bai zamanto mai na gaskiya ba walal ila'u sannan kuma wato wato rantsuwan da suka yi tsakanin su shi ma bai zama na gaskiya ba alkawarin su ba gaskiya ba rantsuwan su ma ba gaskiya ba sakanar ru'ubu wal kharabu quluban wa buyutan minhum na'ahal jala'u sakanar ru'ubu tsoro wal kharabu da rushewa ya zauna a kuluban zukata wa biyutan da gidaje ma'ana sakanar ru'ubu kuluban tsoro ya sauka a zukata ya zauna a zukata wal kharabu buyutan rushewa ya afka wa gidajensu haka aka rushe gidajensu tsoro ya kama su aka kore su daga cikin madina suka fita a kafa aka ribace matansu da sauransu shine sakanar ru'ub wal kharabu quluban wa buyutan min minhum daga cikin su na ahal jala'u wanda mutuwa ya bayyanar da su na ahal jala'u wanda mutuwa ya bayyana su mutuwa ya ya musu alami ta ko ina da ko ina ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato yayi shawari da yayi shawari aka ba da shawarin a kakkashe su gaba ɗaya annabi ya ce kuma wannan kashe sun shine hukuncin da Allah ma ya hukuntar daga saman sammansa haka kuma abin da ya faru da su kenan to shine sakanar ru'ub wal kharabu quluban wa biyutan minhum na'ahal jala'u wa bi yawmil ahzab idh zagatil absaru fihi wa dallatil ara'u wa bi yawmil ahzab ranan gazwatul ahzab idh zagatil absar lokacin da ido ya ya ya karkace wa ballatil ara'u ra'ayi ya lalace ra'ayi ya bace saboda a lokacin sun zauna wajen kwana bakwai ba su samu wato yaƙi bai yiwu ba sakamakon tona wannan babban gada da aka yi tsakanin madina da kuma wato tsakanin madina da da su mayakan da suka zo da su yaƙi manzon Allah tare da haɗin kai da yahudawa da sauransu to daga ƙarshe sai suka samu saɓani saɓanin da suka samu shine mushrikai sai suka ji labarin cewa waɗannan yahudawa sun tsorata sun ce sun warware alkawarin nan su kuma yahudawa sai ma sai suka ji labarin cewa waɗannan mushrikai wato sun ji cewa yahudawa sun juya musu baya sun je sun haɗa kai da manzan Allah haka dai Allah Ubangiji ya farar da shiƙaƙ baraka tsakaninsu da rashin jituwa wanda hakan ya jawo ba a yi wannan yakin ba shine wa biyawmil ahzabi ranan gazwatul ahzab izzagatil absaru lokacin da ido ya karkace wa wa wa ballatil ara'u ra'ayi ma ya bace gaba ɗaya aka rasa yanda za a yi wa ta'addaw ila an-nabiyyi hududan kana fihim alaihim al-adwa'u udwa'u wa ta'addaw ila an-nabiyyi hududan sun ketare ma annabi iyakoka alƙawarin da suka yi da manzon Allah sun karya alkawarin da manzon Allah ya ɗauka musu cewa kar su kar su yaƙe shi shi ma ba zai yaƙe su ba sun ƙetare wa manzon Allah iyaka to wata addau ila nabiyyi hududan kana fihim alaihim aludwa wannan ƙetara alkawari ya zama musu aludwa mummunan ciwo wanda ba su san wato mummunan halaka wanda wanda bayi da bayi da iyaka wanda har yanzu suna ganin wannan halaka din wana hatfum wa man tahat anhu qaumun fa'ubidal ammaru wan nuha'u wani hatum wasu jama'a sun hana wa man ta'admin hukamun wasu jama'an kuma suka kisa hannu daga barin hana ma'ana lokacin da za su warware alkawarin manzon Allah wasu suka ce musu kar mu kar ku warware kun ga waɗannan mushrikan da su zo za su koma garin su za su bar mu da shi a nan garin babu yanda za su iya mana idan dai suka bar mu da shi a nan garin saboda haka kar ku warware wannan alkawarin da ke tsakaninku da wani suka ambaci sunan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma wa man ta'ad anhu qawmun wasu mutane ba su hannu ba fa ubidal ammaru sai aka halakar da mai hanin wannan ha'u da kuma mai hanin da mai umarnin wanda yake ce a warware alkawarin manzon Allah da wanda yake hana kar a warware saboda daga baya gaba ɗaya sun hada kansu sun zamo tsinziya madaurin ke daya sai gaba ɗayan su aka halakar da su wa ta'atau fi ahmada munkaral qawli wa nudqul arazil al awra'u wa ta'atau fi ahmada sun sun sun yi sun yi ma manzon Allah sallallahu alaihi sallama munkarar ƙauli mummunan magana ma'ana sun jefi manzon Allah da mummunan magana dama wa nudqul arazili magana na mutanen banza shashashin mutane al'aura'u za ka samu wato magana ne mummuna wanda ba yi da dalili magana ne mummuna ɓacacce wanda ba mai kyau ba to ina ganin wannan shine baiti ashirin kamar yadda muka sace muka saba karantawa bari zan maimaita mana baitoci din da fassara a dunkule domin ɗalibai su rike yadda ya kamata na'am amma Allahu ayatan laili zikran ko Allah ya shafe ayan dare bayan ya tuna ba'a da sahawin bayan rafkana liyujid al-imsa'u domin ya samar da maraice amma Allahu ayatan laili zikran ba'da sahwi li yujid al-imsa'u an badalil ilahi fi zafi ishaqa wa kana al-amru fihi mada'u ko Allah ubangiji wato ya ya ya ya yi bada'i ne fi zabhi ishaqa cikin yanka annabi ishaqa wa qad kana al'amru fihi mada'u umarnin Allah kuma shine a yanka annabi ishaqa awa ma harrama ilahu nikah al-ukhti ba'da at-tahlil fa huwa zina'u ashe Allah ubangiji bai haramta auren yar uwa bayan da ya halatta ba fa huwa zina'u wanda auren yar uwa wato ɗaya yake da yin zina la tukazziba anna al-yahuda wa qad zagu anil haqqi ma'asharul lu'ama karka karyata cewa yahudawa zagu sun karkata anil haqqi ga barin gaskiya ma'asharun jama'a ne lu'ama abubuwan zargi jahadul mustafa wa amana bi taguti qaumun hum indahum hum shurafa'u sun musa manzan Allah wasu daga cikinsu sun yi imani da ɗagutu wanda waɗannan wanda suka yi imani da ɗagutu mutane ne masu daraja a gurin yahudawa qatalul anbiya wa takhazul ijla ala innahum humus sufaha'u qatalul anbiya sun kashe annabawa wa takhazul ijla sai rike dan maraki ala innahum humus sufaha'u lalle waɗannan sune wawaye wasafihum man sa'ahu al-man was-salwa wa ardahu al-fum wal-qissa'u wawa ne lalle duk wanda almannu wasalwa ruwa mai zaƙi na almannu da asalwa wato gashashen nama kumwar kisa'u ya yarda da alfum tafarnuwa wal kisa'u da kuma waken suya muli adbil khabisi minhum butunun fahya narun tibaku hal am'a'u an cika cikinsu da wuta wanda cikinsu gaba ɗaya wuta ne wanda ɗibakuha abubuwan da ya rufe cikin al'am'a wa abubuwa ne wato na wato mummuna wato abubuwa muli adbil khabisi minhum butunun an cika cikinsu da mummuna fa hayanarun wuta ne ɗibakuha abubuwan da ya rurrufe al'am'a'u wato wato gaba ɗaya wuta ne law uridu fi hali sabtin bi khairin kana sabtan ladaihimul arbi'a'u da an nufe su da alkhairi ranar asabar to da asabar ya zama musu laraba huwa yawmun mubarakun qil li tasrifi minhu min al yahud i'tida'u rana ne mai albarka amma sai aka ce wato tasrifi ƙetare iyaka ne yahudawa su yi tasrifi a cikin wannan ranar ƙetare iyaka ne fa bi zulmin minhum wa kufrin adatun tayyibatun fi tarkihin naftila'u saboda zalincin su da kafircin su ta ƙetare su wato adatkum tayyibatun abubuwa masu daɗi suka ƙetare su wanda fi tarkihin nabtila'u a cikin rabuwa da wannan abun akwai jarrabawa kudi ubil munafiqina wa hal yunfiqu illa ala safihi shaqa'u an rude su da munafikai kuma shin yunfiqu illa ala safihi shaqa'u ba mai ciyarwa zuwa ga rashin rabo wanda ake shiyar da shi da rashin rabo sai akan wawa wadma annu bi qawli ahzabi ikhwanihim innana lakum awliya wadma annu sun nutsu bi qawli ahzab da fadin mayakan nan da suka zo yakan manzon Allah suka hada kai da su sun ce musu ikhwanihim su yan uwansu ne innana lakum awliya umu din nan majibantan ku halafuhum wa khalafuhum wa lam adli ma za ta khalafa al hulafa halafuhum sun yi rantsuwa to sun yi yarjejeniya da su sun yi rantsuwa wa khalafuhum amma sun saba musu walam ajri ban san ba lima za ta khalafa al-wulafa me yasa wanda suka yi wannan yarjejeniya da rantsuwan suka samu sabani aslamuhum li awwal al-hashr la mi'aduhum sadiqun wal ilahu aslamuhum sun mika su li awwal al-hashr a farkon haduwa la mi'aduhum sadiqun alƙawarin su bai zama na gaskiya ba wal ilahu rantsuwan su ma bai zama na gaskiya ba sakanar ru'ub wal kharab quluban wa biyutan minhum na'al jalab tsoro ya zauna a zukatansu rushewa ya tabbata a gidajensu wanda mutuwa ya ya bibiye su gaba ɗayansu wa bi yawmil ahzabi izzagatil absar wa dallatil arau haka dai ranan al ahzab izzagatil absar lokacin da idan dina suka karkace wa dallatil arau ra'ayi ya bace wa ta'addaw ila nabiyyi hududan kana fiha alaihimul udwa'u wa ta'addaw ila nabiyyi hududan sun ketare wa manzon Allah iyaka kana fiha alaihimul udwa wanda ketara iyakan nan ya zama musu halaka wana hathum wa man tahad anhu qaumun fa ubida al ammar wan nahau wana hathum wasu jama'a sun hana su daga cikin su wa man tahad anhu qaumun amma wasu jama'a ba su hanu ba fa ubida al ammar sai aka halakar da shi mai umarnin wannan ha'u da kuma wanda yake yin hannu wata azau fi ahmada munkaral kauli ko fi ahmadin sabila da a ka'idan arut akan akan sarrafa abin da bai sarrafuwa in wajen wajen wajen waka ne wata atau fi ahmadin munkaral qawli sun sun yi ma manzan Allah mummunan magana munkaran nudki mummunan furuci wa nudqul arazilil awra'u dama kuma furucin muna wato furucin kaskantattun mutane al'aura'u wato mummuna ne yashashen magana ne za mu tsaya a nan insha Allah abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya yafe mana wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin allazi idza mashafil barri al-akfari ta'allaqat al-wuhush bi ajyalihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin